إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatu wannan littafin na Sunan Abi Dawud wannan shine darasi na 15 a cikin Kitabut Tahara taken karatun mu na yau shine gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا gobe ba alhamis ba gobe alkiyama za a saka ma kowanne da abin da ya aikata duk abin da mutum ya shibka shi zai girba idan ka kyautata za ka ga kyautatawa idan ka munanta za ka ga muni wannan yayi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikin alkhairi komai karantar sa zai gansa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda kuma yi mummuna aiki komai karantar sa shi ma zai gansa shi yasa a tafsirin wannan surar ta suratul zalzala an rawaito wani ɗaya daga cikin sahabbai ya shima bai zo wajen manzon Allah ba a ƙauye yake da zama yana zuwa sai ce ya manzon Allah na shima rabona da kai don haka an sabko abubuwa da yawa ban sani ba na musulunci ka gaya mini wasu daga cikin abubuwan da aka yi babu ni nan sai manzon Allah ya karanta masa suratul zalzala ya kawo fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara manzo Allah na i da wannan sura sai ya ce ya manzo Allah ya isa domin wannan kawai in nayi aiki da shi ya ishe ni zaman duniya domin ayar ta nuna mini duk abun da nayi na alkhairi zan mi zan gansa abun da nayi na sharri zan gansa babu ko abun da yake wannan zama wa'azi abun da ka shuka shi zaka girba ta haka mu kokari mu shuka alkhairi dan mu girbi alkhairi a gobe alkiyama idan ba a manta ba za mu tashi babu marrawa annal mustahadata taghtasilu li kulli salatin ko nan ne a a ba nan bane ko ha nan dai ne babu man qala tajma'u bayna as-salatayn ba mai bayani akan wanda suke ganin mace za ta hada tsakanin salloli guda biyu ko ha yawwa kun gani da mun koma baya sosai jayyid babu man qala taghtasilu min tuhrin ila tuhrin bayu bayani akan wanda suke ganin mace da jini ke ci gaba da zuwa mata to za ta yi wanka guda ne an gane ko ya isar mata ma'ana min tuhrin ila tuhrin za ta rika wanka daga karshen tsarki zuwa karshen tsarki da karshen haila zuwa karshen haila idan ba ta buƙatar kullum sai ta yi wanka to ga dalilansu maliki haddathana muhammad ibn ja'far ibn ziyad qala anba'ana ha'un wa akhbarana usman ibn abi shayba haddathana sharik an abi yaqzan an adi ibn thabit an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil mustahada an karbo daga manzon Allah game da mace da take jinin haila jinin haila ke ci gaba da zuwa mata manzon Allah yace tada us-salata ayyama aqra'iha ta bar sallah kwanakin da take haila sun mataktashiru sannan sai ta yi wanka wato salli ta yi sallah walwudu inda kulli salatin sannan sai ta rika yin arwalla a wajen kowace sallah qala abu dawud zada usmanu wa tasumu wa tusalli sai ta yi sallah ta yi azumi ta yi sallah حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيء عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أروة عن عائشة قالت جاء فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إر أبي حبيش تازوج من الله فذكر خبرها سيئا بتلا بارنتا wa qala sai manzo Allah ya ce mata da karshe thumma ghtasili sannan ki wanka thumma tawaddi sannan ki arwalla li kulli salatin a wajen kowace sallah wa salli kuma ki sallah حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل an karɓo daga ummu kulsum daga aisha akan cewa mace wadda jini ke ci gaba da zo mata za ta yi wanka ta'ani marratan wahida tana nuhin za ta yi wanka sau guda sun matawadda'u ila ayyami aqra'iha sannan ta rika yin arwalla har zuwa lokacin da kwanakin hailata za su zo حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن كربو دقا ماتم مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دقا عائشة دقا منزو الله مكة من جوان جهديش ما ليتي قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب عن الألاء كلها ضعيفة دكن ونا حديثا ضعيفين لا تصح باسا إن كانت ودل على ضعف حديث الأعمش yana daga cikin abin da yake nuna za'ifancin hadisin amash an habibin daga habib hazal hadis kasancewar wannan hadisin auqafahu hafs ibn ghiyaf hafs bin ghiyaf bin ghiyaf ya ce hadisi ne mawqufi wa ankara hafs ibn ghiyaf an yakuna hadisu habibin marfu'an kuma shi hafs kin yayi inkarin a ce hadisin ghiyaf ya kasance mawqufi ne an aisha wai daga aisha akan cewa ya yi inkarin a ce wannan hadisin marfu'i ne wa auqafahu aidan asbatun anil a'mash haka asbat ya me yake da suna ya ya sa hadisin zamanto mawqufi daga a'mash ya kasance mawqufi an Aisha daga Aisha ma'ana suna ganin hadisin ba ba zuwa ga ba marfu'i bane zuwa ga manzo Allah mawqufi ne zuwa ga Aisha qala Abu Dawud wa rawahu Ibn Dawud an al-A'mash marfu'an Ibn Dawud ya rawaito su daga A'mash marfu'an ya dauka kasa zuwa ga manzo Allah awwaluhu a farkon sa wa ankara an yakuna fihi al-wudu sai dai yayi inkarin ya kasance a ciki akwai arwalla inda kulli salatin a wajen kowace sallah wa dalla ala da'fi hadisi abibin habibin yana daga cikin abin da yake nuna da'ifancin hadisin habib haza anna riwayatar zuhuri akan cewa riwayar zuhuri an urwa an aisha qalat fa kanat taghtasilu bi kulli salatin sai ta kasance tana wanka kowace sallah fi hadisil mustahaba a hadisin wanda shi ne ke ci gaba da zo mata wa rawa abu yaqzan an adi ibn thabit an abihi an ali radiyallahu anhu wa ammarun maula bani hashim an ibn abbas wa rawa abdul malik bin maisarah وبيان عبد الملك بن ميسرة ده بيان ده مغيرة وفراش ده فراش ومجالد عن الشعبي ده مجالد عن حديث خمير عن عائشة توضئي لكل صلاة كي أرو الله قوة سلة ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة ذات يوانكا قوة رانا سوغدا وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هشام يا رويت daga ma'aikinsa akan cewa macen da jini ke ci gabar zo mata za ta yi arwalla domin kowace sallah wa hadhihi al-ahadith kulluha da'ifa malam yace wannan hadisan gaba ɗayan su da'ifai ne illa haditha qamir sai dai hadisin qamir wa hadisi ammar da hadisin ammar maula bani hashim wa hadithu wa hadisa hisham ibn urwa an abihi والمعروف عن ابن عباس الغسل abin da aka sani daga ibn abbas shine me yake da suna wanka wannan duka magana da malai ya kwararo dan ya nuna hadisan da aka kawo biyu sun inganta sauran kuma ba su inganta ba akan cewa mace wadda take istihada wadda jini ke zubo mata wanka guda za ta yi sai ya kasance sauran kwanakin arwalla ne za ta rika yi bayan kowace sallah ko idan za ta yi kowace sallah kuma wannan kusan ita ce magana mafi inganci abinda yake dole akan mace mai wadda jini ke ci gaba da zuwa mata shine wanka na farko shine dole akan ta bayan kwanakin haidanta sun kare ta yi wanka yanzu sauran kwanakin arwalla za ta rika yi duk sallar da za ta yi ta yi arwalla duk sallar da za ta yi ta yi arwalla kawai shi ma mai yoyon hutsari shi ma duk sallar da zai zai arwala duk sallar da zai zai arwala na'am mala yace babu man qala al mustahadatu taghtasilu min min zuhurin ila zuhurin mala yace babu mai bayani game da maluman da suka ce mai istihada za ta yi wanka daga azhar zuwa azhar ma'ana duk lokacin sallar azhar za ta yi wanka kenan Allah kalla dai kowanne ini za ta yi wanka sau nawa so guda حدثنا القعنبي كنا ما ننزيك حديثان سنة دليلنسو دليلنسو دسوك كاو مالك حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاء وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب سنتو راشزوا وجن سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة ينا تنبير سا يا متي ودى جيني كي تيجا بدا زومة ذاتي وانكا faƙari sai ce taktasilu min zuhurin ila zuhurin ta yi arwalla daga azahar zuwa azahar wata tawadda ulikulli salatin sai ta yi arwalla a kowace sallah fa in galaba haddamu idan jinin yarin shaye ta yana yawan zubowa istaghfarat bi thawbin sai ta yi kunzugu da wasu kaya ma'ana ta dame kasan nata yanzu a wannan lokacin akwai me ake ce mishi me ake ce mishi ma wanga da ake sama yara kush yawwa an gane ko ci gaba yanzu kun ga mata suna da kush yanzu hadan kush kin maza ke da kwaifa an gane ko amma su wake sa wannan kush in ka je a amurka su ne yan liwaɗi yadda kaga ana sai da kush in yara haka ake sai da kush in maza katta menene liwaɗin da ake da shi da su ya kai ga ta kashin tasu ta zazzage yanzu yadda ka san yaro ba iya rike hutsari haka su ma kashi ba su iya rike shi an gane da kyau ko irin wannan ne to dama da an kauce ma shari'ar Allah to abinda zai biyo baya zaka ganshi da muni dama wanzu Allah yake lam tazhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw babu wasu al'umma da za su yin alfasha ta bayyana daga cikin manya-manyan alfasha ku shine liwaɗi face sai Allah ya jarabce su da cututtuka irin wanda a zamanin kakannin su babu yanzu daga cikin irin cutar da suke fama da shine cutar kin tsayawar zawo kamar yadda ake yoyon hutsari ko to su yoyon tutu suke yi an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya sauke to wannan kaga ba za su baka tausayi ba aiko inda su suka kai kansu yanzu lalacewa ta kai wai har aka samu a kwanan nan amma sai dai abin ya yi daɗi sosai a ƙasar a garin afirka central ciko afirka dusit ina ji afirka dusit ne aka samu wani limami shi ne shi ke ɗaura auren 'yan luwaɗi a duniya shi ne limami na farko wanda aka samu ya ba da fatawar halaccin namiji ya auri namiji mace ta auri mace yanzu musulmai namiji na so ya aure namiji masallacin shi ake zuwa shike dama me shike dama aure to amma alhamdulillah har yanzu a cikin musulmai akwai saura an gane da kyau ko akwai sauran mutanen kirki aka samu wanda ya halbe shi har lahira ko ne na samu dama halbe shi zan yi dan su a lokacin ba abin da za su yi ba dai mishi gindi ba turawa ma irin su su ne ake ba tsaro dan su abin da suke so a samu wanda zai lalata mi zai lalata musulunci wallahi aka samu wanda bindige shi na ji daɗin wannan labarin sosai ta kaga wannan zai kasance abin tsoro ga ga yanzu wanda ma yake da ma irin wannan niyyar da a ce an bar abin ya ci haka da zuwa gaba za a samu wanda za su mai da abin kasuwanci da ya yi ɗan talaucin shi ne buɗe masallaci duk mai so zuwa ɗawa mishi aure ya halatta an gane da kyau ko wannan shi ne kenan mala ya ce ƙala abu dawud وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من زهر إلى زهر الرويت daga ibn umar daga anas dan malik akan cewa za ta yi wanka daga az-zuhr zuwa az-zuhr wa kadhalika rawa dawudu wa asim an shabi haka dawud ya rawaito daga asim daga sha'bi an imra'atihi an qamira an aisha illa anna dawud qala kullu yawmin sai dai dawud ya ce kullun ne za ta yi wanka bai ce ba azahar zuwa azahar wa fi hadithi asimin inda zuhuri a hadisin asim shi kuma yace a wajen azhar a kullun za ta yi amma lokacin azhar ne za ta yi wankan wa huwa qawlu salim ibn abdullah wal hasan wa ata قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن, ال... حديث ابن المسيب من زهر إلى زهر ni ina tsammanin hadisin ibn musayyib na cewa za ta yi wanka min tuhur ila tuhur ne ma'ana marmakon min zuhurin ila zuhur ne min tuhurin ila tuhur an gane ko yace fa qalabaha nasu sai mutane suka juye sa min zuhurin ila zuhur an ga ban san ko ana gane da kyau ba asalin hadisin min tuhurin ne ila tuhur za ta yi wanka daga tsarki zuwa tsarki shine sai ce walakin nal wahmu dakhala fihi sai dai wahami ne ya shiga a ciki dimuwa ta shiga a ciki marmakon tuhurun ila tuhur min tuhurin ila tuhur sai shi kuma rawaice hadisin yace min zuhurin ne ila zuhur kenan sai sai ya kara nukuta ko kun san in kana shin yunwa ba abin da baka yi na sayar da maiwa malamin a lokacin ciki bai cika ba sai ta nuna mishi akwai akwai point saman saman saman ta'un sai ce min zuhurin ila zuhur to kenan wannan sai nuna wahami ne mala yace wa rawahu al-miswar bin abdul malik bin sa'id bin abdul rahman bin yarbu'in qala fihi min tuhurin ila tuhur ai daga daga tsarki ne zuwa tsarki fa qalabaha nasu sai mutane suka juye ta min zuhurin ila zuhurin daga azhar zuwa azhar wannan shine kenan irin wannan shi ake ce ma jinas an gane ko min tuhrin ila tuhrin min zuhurin ila zuhurin na'am kalmomi ne wanda kun sun yi kama guda a wajen a wajen lafazi amma a wajen ma'ana ba mi bane ba ɗaya bane wannan shine kenan dai a takaice magana mafi inganci shine riwaya ta min zuhur ila zuhur wahami ne aka samu cewa daga azahar zuwa azahar magana mafi inganci a amin tuhurin ne ila tuhur daga tsarki zuwa tsarki kenan wannan sai nuna dalilin su bai inganta ba masu cewa wanka daga azahar zuwa azahar za ta yi babu man qala taghtasilu kulla yawmin marratan babu mai bayani game da wanda suka ce za ta yi wanka a kowace rana wanka guda walam yaqul inda zuhuri busu ce ba a wajen sallar azahar ne za ta yi wankan su dai sun ce za ta yi wanka kullum حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخث عمي عن علي قال المستحاضة ما تود هنيك تيجب رزومتا إذا انقضى حيضها إذا حيلت تتوجي اغتسلت ذات يوانكا كل يوم قوة رانا wattakadat sufatan sannan sai ta riki ta samu kada fiha a ciki samnun wadda kadar za a sa mata samn shine kitse au zaitun ko kuma mai ma'ana ta samu kada a sa mata kitse ko mai sai ta sa a al'aurata wannan sai ya kame ya hana jinin ya zubo lokacin da za ta yi sallah sai dai wannan hadisin bai inganta ba an gane ko kenan dalilin masu cewa mai jinin istihada kullum za ta yi wanka bai inganta ba babu man kala tasiru bainal ayyami babu mai bayani game da wanda suka ce za ta rika yin wanka ne a tsakanin kwanaki yana nufin ayyamul haif ma'ana abinda suke niyi shine kenan za ta rika yin wanka sau biyu ga wata wanka na farko shine lokacin da hailata ta gabato wanka na biyu shine lokacin da hailata ta ta kare shine ma'anan bainal ayyam ay ayyamil haid حدثنا الكعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة يا تنبي محمد دقا دقا دا استحاضة القاسم دقا دا استحاضة فقال سيكي تضأ الصلاة أيام أقرائها za ta bar sallah kwanakin da ta saba yin haila sun mataktasilu sannan sai ta yi wanka fatusalli sai ta yi sallah sun mataktasilu fil ayyami sannan sai ta yi wanka a cikin kwanaki ma'ana a tsakanin kwanaki na mai suna na zakkuwar haila da dokewar haila sai ya yi kenan sau biyu ga wata ma'ana da in ka hada su dai kusan ma'anarsu guda ne da muke suna da wancan za ta yi wanka sau guda bayan daukewar haila tunda wankan da za ta yi lokacin da haila ta zo bai da tasiri malaci babu man qala tawadda'u li kulli salatin babu bayani akan wanda suka ce za ta yi arwalla a wajen kowace sallah da za ta yi duk sallar da za ta yi sai ta yi arwalla kenan bayan ta yi wanka wancan na asali yanzu shi kenan sai kasance duk sallar da za ta yi za ta yi arwalla حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن أمر حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض تاكسن تجنينا تيجا برزومة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سيما زاء الله متى إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف إذن دي جنين هايلا نتوشي جنين بكي أنسانسا فإذا كان ذلك إذا ونن يكسن فأمسكي عن الصلاة كامي دقين صلى فإذا كان الآخر idan wani ne wanda ba shi ba fatawadda'i to sai ki arwalla wa salli ki salla qala abu daud qala ibn al-musanna wa haddathana bihi ibn abi adiy hifzan ibn abi adiy ya ba mu labarin shi a hardarsa fa qala an urwata an aisha anna fatima qala abu daud wa ruwiya an al-ala bin al-musayyib wa shu'ba an al-hakam an abi ja'far qala al-ala عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة سيدي شي شعبة يا يا حديث يزمن تو موقوفي على أبي جعفر أبي جعفر توضأ لكل صلاة تيأر ولا domin kowace sallah wannan ita ce magana mafi inganci wanka guda yake a kanta bayan kwanakin haila sun kare in ya so duk sallar da za ta yi ta yi arwalla kamar da muka faɗi a baya babu mallam ya zukuril wudu'a illa inda alhadasi babu mai bayani wa'inda ba su ambaci arwalla ba sai dai lokacin da ta yi hadasi ma'ana malam nan zai kawo dalilan masu ganin cewa mace in jini na ci gaba da zubo mata to ba abin da ke lalata mata arwalla in ta yi sai in hadasi ne jinin da ke zubowa bai lalata mata arwalla kenan da ita da wadda take lahiya laurin ɗai suke in ta yi arwalla arwalatta ba ta lalacewa don zubar jini domin shi wannan larura ce sai dai in wani abu na hadasi ya zubo mata wanda ba na jinin ba ba san kwana gane da kyau ba na'am malaiti haddathana ziyad ibn ayyuba haddathana hushaymun akhbarana abu bishr an ikrimata anna umma habibata bint jahsh istuhidat fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an tantazira ayyama aqra'iha sai manzo Allah ya umurce ta ta jira kwanakin da take haila summa taghtasilu wa tusalli sannan sai ta yi wanka ta yi sallah fa in ra'at shay'an min dhalika idan ta ga wani abu me yake da suna na jini tawadda'at to za ta yi arwalla wa sallat sai ta yi sallah idan ta ga wani abu ma'ana wanda ba na jini ba tawadda'at sai ta yi arwalla wa sallat ta yi sallah shine kenan abin da yake nihi yace manzo Allah ya umurce ta ta jira kwanakin da take haila su wuce sai ta yi wanka sannan ta yi sallah kenan bayan wannan in ta ga wani abu wanda yake mai yake suna wanda yake na jini sai ta yi arwalla ta yi sallah to nan ne suka yi fassara suka ce fa irra at shay'an min zalika sai suka ce ai hadasun ghairar dam idan ta ga wani abu wani hadasi wanda ba na jini ba to za ta yi arwalla ta yi sallah kenan shi jinin ba zai zamanto wa hadasi ba ita a gare ta ba zai zamanto abin da zai lalata mata arwallarta ba kamar su ne suka yi tawilin wannan hadisin na'am ma da ya haddathana abdul malik bin shu'aib haddathani abdullah bin wahb akhbarana laysu ar-rabi'ata annahu kana la yara 'ala al-mustahadati wudu'an ya kasance baya ganin cewa mai jinin istihada sai ta yi arwalla inda kulli salatin a wajen kowace sallah illa an yusibaha hadasun ghairar dami sai inda wani hadasi ne same ta wanda ba jini ba fatawadda utu a wannan lokacin sai ta yi arwalla tun da arwalla ta lalace qala abu daud haza qawlu malik yace wannan ma shine magana ta Malik ya'ani ibnu Anas yana nihin Malik bin Anas kenan wannan ita ce mazhaba ta Imam Malik kamar shi Imam Malik yana ganin mace da jini ke ci gaba da zo mata jinin nan nata ba zai lalata mata arwalla ba dan haka in ta yi arwalla arwallata tana nan sai in wani abu ya lalata mata arwalla wanda ba jinin ba an gane da kyau ko wanda wannan magana ce shadda malamai suka ce huwa qaulun shadh abin da yazo ya tabbata a hadisi shine duk sallah alal aqalla za ta yi arwalla imma ba ta yi ba imma ba ta yi wanka ba kenan sai nuna jinin yana lalata arwalla sai dai ita an ba ta uzuri idan saboda cuta ce ko ci gaba da zo mata yake yi wannan shine amma in ba shi ba jini in ya fito ta asabirai ne ta baya ko ta gaba to yana lalata arwalla domin yana daga cikin alkhariju min asabirai ne wannan shine kenan mala ce babun fil mar'ati tara al qudra was sufra ba'da at-tuhri babin bayani game da matar da take ganin alkudura alkudura shine ruwan wanki an gane ko mata sun san shi shine bayan mace ta kare haila ko su ruwa da suke hito mata kasa kasa su ake cema alkudura wasufra da kuma asufra su ma wasu ruwa ne balge balge da suke hito wa mace ba a da tuhuri bayan ta kare haila to suya ne wannan hukuncin su yake wannan ruwan farare da kuma wannan ruwan make suna masarori بالتي حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تاكسن تي تايما مزاء الله مبايعة ما أنا تانا دقيت كون دسكما مزاء الله مبايعة قالت تتي كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا mun kasance ba ma kilga alkudura ruwan wanki daga haila wasufra da wannan ruwan balgaye da suke hitowa ba da tuhuri ba ma kilga su bayan tsarkaka daga haila shai komai ma'ana ba ma sa su a cikin mi a cikin haila ba ma sa su a ba ma ba su hukuncin haila حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله قال أبو داود أم الهزيل هي حفصة بنت سيرين أم الهزيل كأن أكت إدتي حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هزيل أنت سننش هزيل واسم زوجها عبد الرحمن سنن مجنت عبد الرحمن باب المستحاضة يغشاها زوجها باب بياني أكن ما تردى jini yake ci gaba da zubo mata هل يا هلكت مجنتا يسعد إتا حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معلى بن منصور عن علي بن ما عن أبي عن علي بن مسهر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض أم حبيبة تاكسن تجيني نتيجة برزومة فكان زوجها يغشاها سيمجن تاكسن تي ينا سادوا دئتا قال أبو داود وقال يحيى بن, بن معين مؤلى ثقة مؤلى ثقة يردديني وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه سيد إمام أحمد بن حنبل بايا رويت حديثي دقريس لأنه كان ينظر في الرأي domin ya kasance mutum ne mai maikin suna mai mai ba da ra'ayi abinda ake ne mai ba da ra'ayi shine kamar baya rawaito hadisai sai hadisan da suka suka yi da ra'ayinsa kina kaga to wancan lokacin ana samun irin wannan malamai in hadisi bai daidai da ra'ayinsu ba sai su shiru ba su ganin shi in ya daidai da ra'ayinsu sai su mi sai su gaye shi an gane da kyau ko wannan shine kenan kaga wannan kuma laihi ne yana ɗaya daga cikin kasmul ilm koyi ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi har zuwa ƙarshen ayar yana ɗaya daga cikin ɓoye ilimi wanda Allah ya yi alkawari ula'ika ya la'anuhumullahu wa ya la'anuhumun la'inun ma da yake haddasana ahmad ibn abi suraihin haddasana ahmad ibn abi suraijin razi akhbarana abdullahi ibn jahmi haddasana amr ibn abi qais an asimin an ikrimata عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة ta kasance mutunci mai jini wadda jini ke ci gaba da zo mata wa kana zawjuha yujami'uha kuma mijinta ya kasance yana saduwa da ita tare da wannan ma'ana dai wannan ya nuna ya halatta mace idan tana cikin jinin biki jinin da ba na haila ba ko na biki ya halatta mijinta ya sadu da ita duk jinin da yake zubowa in dai ba na haila ba ne ko na biki to ya halatta namiji ya yi mu'amala da matarsa sai inda shi ke tsantsanin wannan mala ya ce babu ma ja a fi waktin nufasa'i ta mun kare da matsala guda kai shi ba ta kare ba mun kare da ita dai an gane ko na haila ina ji ya zo ƙarshe da zurar mata yanzu kuma sai mu komo ga biki babu ma ja a fi waktin nufasa'i bayan bayani akan lokacin da masu biki suke ɗauka an gane ko annufasa su ne mata wanda suke jinin biki annifas shine jinin da huwa damul khariju uqaybal wilada shine jinin da yake fitowa bayan aihuwa to wannan babin zai yi bayani ma'ana lokacin da mace take iya ɗauka jinin yana zubo mata akwai lokaci mafi yawa akwai lokaci mafi karanci to za mu gaishe a cikin wannan hadisan مالي حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسته من جوني سناكو عن مسته عن كربو دقى مسته سناني نمت كم سناني ما كيو أن قاني كو أما أنا سهو سادة كسو سامة ينسو أنقى سنا an gane ko musa ba musa ba musa wani musatu ha musatu ne to in za a faɗi ce a ce musa shi in ce musa za su maida shi balle kakanni da tabbashin ne to yarinya ta tashi ana ce mata musa ko ai kasan ba za ta ji daɗi ba kinan ko don wannan mutum sai ya kisawa amma in kuna rayuwa garuruwan da su ba su haɗin musta to ga sama ɗiyarka musta suna ne mai kyau na aya hausa ke cewa allah ɗaya gari banban ko wani wuri musta suna ne wani wuri kuma musta sunan dabba ne ba ne ce an musta an ummi salama kanar daga ummu salama ta ce كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم masu biki sun kasance a zamanin manzon Allah ta ƙudu ba da nifasiha suna zama bayan bayan aihuwarsu arba'ina yawman kwana arba'in au arba'ina lailatan ko kuma dare arba'in wa kunna natli ala wujuhina alwarsa kun mun kasance bayan wannan muna shafa ma huskokinmu alwars ya'ni min al-kalaf tana nuhin alwars daga kalaf wani wani gari ne suke shaha ma huskar su dan ado kamar abin da take nuhi shine al'ada da mata suka saba bayan kwana 40 ana yin ado to kaga tun lokacin suna yi tun lokacin suna yi ka gani ko kenan mata ka tai 40 tace tana son kuɗi ta je wajen swalon da ai mata kwalliya to ka bata ta je tun lokacin manzo Allah ana yin haka lokacin ba su da salon amma suna da abin da suke shahawa jayi a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa kwana arba'in mace take yi kamar shine lokaci mafi yawa amma kamin kwana arba'in shinin ya tsaya to za ta tsaya ta kare biki ko da a ce radda mace ta aihu jini ya tsaya to shi ta kare ta kare biki amma idan jinin ya ci gaba da zubowa da ta kai kwana arba'in ko da jinin bai tsaya ba to jinin na biki yami ya ƙare yanzu wannan jinin na mine ne na cuta ne ba san ko an gane da kyau ba da mali ce haddasana hasan bin yahya akhbarana muhammad ibn hatim yani hibbi yana nuhin hatimin hibbi حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية الأزدية تابان الأباري يعني ينا نهم مصة قالت تتي حججت ناجي وجاء أيك حجي فدخلت على أم سلمة سنشق وجاء أم سلمة فقلت سنتي يا أم المؤمنين يا كي أور مؤمني إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض samura yana umurtan mata da su biya sallolin da suka yi lokacin suna haila ma'ana duk sallar ta kuɓucin suna haila sai sun biya faƙalar ta ce la ya ƙudina a'a ba za su biya sallolin da suka yi lokacin suna haila ba kanatin mar'atu min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam domin mata sun kasance daga cikin kanatil mar'atu min nisa'in nabi domin mata daga cikin matayen manzo Allah sun kasance taq'udu fin nifasi suna zama a lokacin biki 40 laila dare 40 la ya'muru annabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas manzo Allah baya umurtu su da su biya sallar biki sallar da suka yi suka bari dalilin jinin biki qala muhammad muhammad yace ya'ni ibnu hatim wasmuha musatu tukuna umma bussa an gane ko tana da kuma diya sunanta bussa mussa bussa kenan sai a ce mussa uwar bussa an gane da kyau ko kala abu dawud abu dawud ya ce kathiru ibn ziyadin kunyatuhu abu sahal a takaice abinda wannan hadisi ke nuhi ita mussa kenan ɗaya daga cikin tabi'ai ne an gane ko ko malumai tabi'ai ta yi karatu a wajen umu salama ta ce samura ya kasance yana cewa in mace ta kare haila to duk sallar da bata yi ba lokacin haila sai ta biya ta to shine sai umu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mata a wannan ba gaskiya bane yayi kuskure ne a fatawa domin jinin biki ma da ake yin kwana arba'in in mace ta ƙare ba a cewa ta biya balle na haila wanda kwana nawa ne kwana uku ne mace za ta ko sati guda in mafi yawa an ce ba sai an biya ba an gane ko to ko kaɗan kin ma za a ce ba sai an biya ba ma'ana dai muhammad shahid malam ya kawo sa don ya nuna mace da take jinin biki ba ta mi ba ta sallah kamar yadda mace mai haila ita ma ba ta yin sallah na malai ce babu liktisali min alhaidi babu mai bayani akan wankan haila daga shi sai mu shiga a wajen taimama ko malai ce haddasana muhammad ibn amr razi haddasana salamatu ya'ni ibn al-fadl akhbarana muhammad ya'ni ibn ishaq an sulaiman ibn suhaym an umayyah binti abi salt an imra'atin min bani ghifarin qad sammaha li yace an rawaito daga wata mace daga cikin mutanen gifa wanda malamin ya gaya mini ita qalat tace ardafani rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala haqibati rahlihi manzo Allah ya goyo ni akan sakwatikin me ake ce masakwata da da Hausa jakka ko to akan jakar taguwarsa abinda suke cima jakar taguwa shine abinda ake damawa kamar yan shareti da ake damawa bayan bayan abin ga su a lokacin suna dama dan haudigi an gane da kyau ko sai ya kasance taguwa tana tahiya wannan abin yana bayanta mutane suna iya shiga a ciki to shine take manzo Allah ya goya ta akan jakar taguwarsa an gane ko ina nema wurin ya ce ƙalar ta ce fa wallahi lam ya zan rasulullahi sallahu alaihi wasallama ila subhi maza Allah bai gushe ba ma'ana yana tahiya ko kuma ya barta a cikin wannan jakar har zuwa asuba fa anaha sai ya kwantar da taguwarsa wa nazaltu an haqibati rahlihi sai na hito daga cikin jakar taguwar nan tasa fa'ida biha damun minni sai ga shi jakar ta jike da jini nawa fakanat awwala haidatin hittuha wannan ta kasance ita ce haila ta farko da na yi wannan ita ce haila kenan yarinya ce an yi daidai wannan ita ce karo na farko da ta yi haila a cikin balaguro kuma qalat ta ce fataqabbattu ila ila naqati an gane ko fa fataqabbattu ila naqati tace sai na boye bayan taguwar nan wastahayaitu ina jin kumya yana kuwar ta hoto ta gashi ni cikin cikin wannan salkar kuma wanga ne abu karo na farko sai ta boye ta ji tsoro tana kumya gashi ta zub da jini daga taimako ta bata manzo Allah ya shakka falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma bi lokacin da manzo Allah ya ga abin da ke gare ni wara addama ya lura da jini qala sai ce malaki me ya same ki la'allaki nufisti ai la'allaki hidti ko haila ce kika yi an gane ko akwai lokacin da annifasi ke zakwa da ma'ana ta ta alhaid قلت نعم نتي ايه قال سيتي فاصلحي من نفسك تو اه gyara kanki thumma khuzi ina'an min ma'in sannan ki dauki wata roba ko wata ƙwarya ta ruwa fa atrahi fihi milhan sai ki zuba gishiri a ciki thumma ghsili ma asaba al-haqiba minar dam sannan sai ki go sai ki wanke abin da ya shahi wannan salkar na jini ma'ana ki goge ki wanke jinin da ya samu wannan salkar salkar sun ma'udi limarkabiki sannan sai ki koma ga abin hawan ki ma'ana ki koma cikin salkar ki zamna an gane da kyau ko qala tace falamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya bude khaybara garin khaybar radakha lana min al-fai'i sai ya ba mu shi ne radaka ai a tana min alfai sai ya ba mu daga cikin ganimar da aka samu ƙalar ta ce wa kanat la tattaharu min haidatin illa ja'alat fi tuhuriha milhan sai ta kasance babu tsarkin da za ta yi daga haila face sai ta sanya gishiri wa ausat bihi kuma ta yi wasiya da shi an yi ja'ala fi ghusliha akan a rika a sanya a sanya mata gishiri a wajen wanke ta hina mata lokacin da ta rasu kamin ta rasu take in na rasu in za a mini wanka a sanya mini gishiri a mini wanka da ruwan hadisin bai inganta ba da ya inganta abin da yake nunawa yana daga cikin abin da ake sawa a wajen wankan haila shine gishiri domin gishiri shi ma yana tsarkakewa lokacin mu abin da muka sani wankin salati da kuma duk wani abu na irin su kunda da sauransu in za a wanke su ba a sa odi jabal kamar da ake yanzu ko gishiri ake sawa to kuma me yake suna sai ya abu guda biyu yahud da dauda kuma sannan sai kasance me ya kasance an samu leni an gane da kyau ko amma yanzu odi jabal suke sawa abinda baka ma sanya aka yi shi ba amma shi gishiri na ciral ne tunda shi ba yin shi bane ake yi hiddo shi ne ake kamar yadda kaga dutse haka ake saro shi na malice haddathana usman ibn abi shayba akhbarana sallam ibn sulaym an ibrahim ibn muhajirin an safiyata binti shayba an aisha qalat dakhalat asma'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asma ta shiga wajen manzon Allah faƙala sai ta ce ya rasuwa ya ma'aikin Allah kai fata ta shiru ihdana idza tahurat min alhaid ya ya kamata ɗayan mu ta yi wanka in ta tsarkaka daga haila ƙala sai ce ta akhudhu sidraha ta ɗauki magaryarta ma'ana garin magarya wa ma aha da ruwanta fata fata wadda'u sannan sai ta yi arwalla summa taksilu ra'saha sannan ta wanke kanta wa tadlukuhu ta cuɗa su hatta ya blugal ma'u usula sha'ariha har sai ruwa sun kai asalin gashinta sun matufidu ala jasadiha sannan ta kwarara a kan jikinta sun mata a hudu firsataha sannan sai ta ɗauki firsakinta shine ma'anan guntuwar kaɗa sai ta ɗauki guntuwar kaɗa fatataharu biha sai ta yi tsarki da wannan guntuwar kaɗar qalat ya rasulullahi wa aiki Allah kaifa atataharu biha ya zan yi tsarki da wannan guntuwar kadar qalat aisha sai aisha ta ce fa araftu alladhi yakni anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na gane kina yadda manzon Allah ke mata fa qultu laha sai nace mata tattabi'ina biha asarar dami ki bi a me yake da suna sawun jini abinda ake ne mace in ta yi tsarki za ta samo kada sai ta samu turare an gane da kyau ko sai ta bi al'auran nan tata sai ta shashafa tana daddangwalawa an gane da kyau ko wannan yana tsarkake mata al'aurar tata kuma sannan yana ƙara me yake da suna nisanta da al'aurar tata daga wari an gane ko yana daga cikin matsalolin da mata wasu ke iya fama da shi shine doyin al'aura to daga cikin abin da ke ja wannan shine rashin sa wannan turaren wannan hadisi na daga cikin dalilin malaman da suke gani ya halatta yin wankan janaba da sabini an gane ko domin kun ga anan manzo Allah ya ce mata ta samu mi sidir magariya an gane da kyau ko ta sa a cikin ruwan magariya ita kuma kamar sabini ne yadda ake sa ta don tsarkakewa ana sa ta ne don tsarkake abin ga to wannan shi ne kenan dalilinsu akan halaccin yin wanka na janaba da me da sabini amma su a lokacin magariyar garin magariyar ciki a cikin ruwan ake sata kenan sai kasance ruwan an cakuɗa su da garin magariyar sai a yi ta zubawa to abin da ya alkhairi dai mutum ya yi da ruwan shi in yana so daga baya ya yi wancan kin da soso da sabini ko kuma mai yake da suna ya fara yin na soso da sabinin sannan sai ya zo ya yi wancan mali ce haddasa na musaddad ibn musarhadin akhbarana abu awanata an ibrahim bin muhajirin an safiyata binti shaiba an aisha ta annaha zakarat nisa al-ansari aisha ta ambaci matayen madina fa asnat alaihinna sai ta yabe su wakala ta ce lahunna ma'arufan ta ce ai mutane ne mutanen kirki shine ma'anar lahunna ma'arufan ma'ani mutane ne masu alkhairi wakala ta ce dakalat imra'atun minhunna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata ta shiga wajen manzon Allah fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin illa annahu qala sai dai shi ya ce firsatan mumassakatan za ta sa kaɗa wadda take mai turaren almiski ƙala musaddad kana abu awana ya kulu firsatan wa kana abul ahwas ya kulu karsatan dukkaninsu ne ma'anarsu guda حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أخبرني أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء تاتم بي منظر الله بمعناه دم أن حديث قال فرصة ممسكة تسا كادا ودا تكي دا تكي دا ترارينا المسكي قالت تكي كيف أتطهر بها تو يا زن يسركي دا إتا قال يتي سبحان الله سركي يا تبتك الله تطهري كي دا كي سركي أنغاي دا كيوكو na ne wurin ba yawa ta tahari biha na ne wurin yake yawa ta tahari biha wastat ribi saubin ki yi tsarki da ita wastat ribi saubin sannan sai ki ki mekir suna ki sanya ma kaman ki kunzugu ki sama al'auraki wasu kaya wa zada kuma ta ƙara wa sa'altuhu anil ghusl min aljanaba kuma na tambaita game da wankan janaba faƙala sai yace ta'khudina ma'aki ki ɗauki ruwanki fatatahharina sai ki tsarki ahsana tuhuri mafi kyawun tsarki wa ablagahu kuma wanda yake kai makura summa tasubbina ala ra'siki alma'a sannan sai ki zuba ma kanki ruwa summa tadlikinahu sannan sai ki cuda kan hatta ya buluga shu'una ra'siki har sai ya kai kasan gashinki thumma tufidina alayki alma sannan sai ki kwara ruwa akan jikin naki qala wa qalat aisha ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da mata matan madina lam yakun yamna'uhunna alhaya'u kumiya bata kasance tana hana su ba an yas'alna an addini akan su tambaya game da addini wa yatafaqqahna fihi kuma su fahimce sa wannan shine kenan a takaice wannan hadisin yana bayani daga cikin abubuwan da yake bayani shine rishin kumya a wajen neman ilimi lokacin da mutum yake neman ilimi duk abin da yake neman ya sani kada kumya ta hana masa nemansa idan ya haka to ya hana makansa alkhairi mai yawa kuma wannan hadisi na daga cikin dalili akan wancan nau'i na wanka da muka faɗi shine na wankan da mutum zai zuba ma kansa ruwa gaba ɗaya sai ya kurkure bakinsa ya shaƙa ma hanci domin kuka lura a cikin wannan wankan gaba ɗaya da manzo Allah ya mata bayani akwai arwalla a ciki babu arwalla a ciki yana daga cikin dalili akan halaccin wancan wankan na a game jiki da ruwa kai tsaye a shaƙa ma a kurkure baki a shaƙa ma hanci wallahu ta'ala alam kenan muka zo ƙarshen babu mai bayani akan jinin haila sai gobe insha Allah Allah ya kai mu za mu tashi a bayani akan taimama da abin da ya shahe ta insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ya aka kai saurin tsaidawa salula sai ta tsaya kuma wuri ne babu eh masha Allah